أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا نعم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna takwas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 30 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa gwargwadon abin da allah ya ga dama idan ban manta ba muna nan a cikin suratul baƙara a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 47 a cikin suratul baqara za mu tashi yau insha Allah ta'ala kan aya ta 48 malam zai karanto mana daga aya ta 47 insha Allah saboda ma'anar su haɗu da juna insha Allah Allah ta'ala ya mana muwafaka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya bani Isra'ila ya ku banu Isra'ila udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi na masu tarin yawa waɗanda na ni'imtar da su akan ku wa anni faddaltukum 'alal 'alamin sannan ku tuna cewa na fifita ku akan talikai akan halittun da suke tare da ku a wannan zamanin naku jiya mun yi bayani akan wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wattaku yawman Allah ya ce ku ji tsoron wani yinin da la yajzi la tajzi nafsun an nafsin shai'a. wani rai ko wata rai ba ta iya wadatar da wata rai da komai ba ta iya wadatar da wata rai da komai wala tuqbalu minha shafa'atun sannan ba za a karbi wato ceto daga gare ta ba wala yu'khadhu minha adlun sannan ba za a karbi fansa daga gare ta ba wala hum yunsaruna sannan kuma ba za a taimake su ba imamu tabari ibnu jarir ne tabari Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake cewa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala tuqbalu minha shafa'atun wala wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsaruna a wannan ayan Allah tabaraka wa ta'ala a Imam al-Qurtubi Imam al-Qabari yake cewa ma'ana shine واتقوا يوما لا تقضي نفس عن نفس حقا لزمها الله جل ثناؤه ولا لغيره kuji tsoron wani yinin da wani rai baya iya biya ma wani rai wani haƙƙin da Allah ya lizimta masa ko kuma haƙƙin wani Allah kuji tsoron wunin da in an je gaba ga Allah ran tashin kiyama a wannan wunin idan aka ce ga wani bai yi abin da Allah ya rubuta masa ko ya wajabta masa ko ya lizimta masa ya yi ba to shi ne za a kama shi amma wani baya iya tsayuwa a madadinsa ku ji tsoron wunin da duk wanda ya je da haƙƙin wani ɗan adam a kansa shi za a kama ya biya wannan haƙƙin amma wani baya tsayuwa a madadinsa wala yaqbalu Allahu minha shafa'atan sannan Allah ba zai karbi ceto daga wannan ran ba wala ya ƙubalu Allah min ha shafa'ata shafi'in Allah ba zai karɓi ceton mai ceto daga wannan ran ba fayatruka laha ma lazima ha min haƙƙin ballantana ya bar mata abinda ya lazimce ta na haƙƙi duk wani mai ceto to a wannan lokacin ceton shi ya ƙare alfarmansa ta ƙare Allah ba zai karɓi ceto daga wajen wani ba ballantana a ce saboda ceton da wani ya yi an yafe masa an yafe mawa ne haƙƙin da ake bin sa ko an yafe mawa ne abin da ya zo da shi walahum yunsarun kuma ba za a taimake su ba ay ya'ani annahum la yansuruhum nasirun babu wani mai ceton da zai da zai cece su kama la yashfa'u lahum shafi' kamar yadda babu la yansuru lahu la yansuruhum nasir ba wani mataimakin da zai taimake su kama la yashfa'u lahum shafi' kamar yadda ba wani mai ceton da zai cece su wala yuqbalu minhum adlun wala fidya ba za a karbi wato fansa ba ko kuma ba za a karbi wato ba za a ce mutum ya kawo wani abu a madadin kama shi da za a yi ba ba za a karbi fansa ba babu wanda zai fanshi wani babu kuma abin da mutum zai bayar ya fanshi kansa babilat hunalikal mahabatu wabmahalatin rusha washafa'atu wartafa'a bainal qaumi at-ta'awun wat-tanasur wato kauna da soyayya a wancan lokacin a ran tashin kiyama ta lalace ta faɗi duk yadda kake kaunar mutum to daga lokacin da aka gamu a kiyama kuma wannan kaunan ta tashi sai in an haɗu a aljanna za mu haɗu a aljanna insha Allah amin sannan sai malam ya ce duk wani karɓar rashawa da alfarma ya riga ya ƙare sannan taimakekeniya tsakanin mutane an ɗage shi babu wannan wasarar hukumu ilal adilil jabbar sannan hukunci yanzu ya dawo zuwa ga wajen Allah mai adalci marin jayi allazi la yanfa'u ladaihi shufa'a'u wan nusara Allah da wanda shi masu ceto ko masu taimako ba sa amfani a wajensa fa idan haka in daga daga lokacin da hukunci ya dawo zuwa ga Allah fa yajzi bis sayyi'ati mithlaha duk wanda ya mummuna sai a saka masa da kwatankwacinta wa bil hasanati adhafaha wanda yazo da kyakkyawa sai a ninka masa kaga anan ya nuna maka siffan Allah guda biyu na farko adalci na biyu falala adalcin Allah shi yasa duk wanda ya mummuna ba za a kara masa ba sai a saka masa gwargwadon abin da Allah ya gwargwadon abin da ya aikata sai a saka masa wanda yazo da kyakkyawa saboda falalan Allah ba za a tsaye da shi a iya abin da ya zo da shi ba sai a ninka masa shi ne lillazi na asanul husna wa ziyada wa zalika naziru qawlihi jalla sana'uhu wannan shine abin da zamu fahimta ita ce ma'anar faɗin Allah da yace waqifuhum innahum mas'ulun yan wuta sai an tattare su za a tafi wuta da su احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم sai an ɗebe su Allah zai ce ku tattara waɗanda suka yi zalunci suka yi shirka suka zalunci bayan Allah da su da dangoginsu da ire-irensu da abin da suke bauta musu kuma bayan Allah fahduhum ila siratul jahim ku kama hanyar ku nuna musu hanyar wutan jahim ku kama hanyar wutar su sai sun isa bakin wuta Allah sai ya ce waqifuhum ku tsaye da su suna tsayuwa Allah sai ce innahum mas'ulun akwai sauran tambayoyi kafin su shiga wuta daka da an tsaye da su tambayar da za a musu shine malakum la tanasaru me yasa yau ba ku taimakon ba ku taimakon junan ku a duniya ba kanku a haɗe yake ba ba kuna ƙaunar junan ku ba ba kuna son junan ku ba kuna taimakon junan ku akan saban Allah bayan Allah ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan to yanzu a nan duniya malakum la anan lahira malakum la tanasaru me yasa ba za ku taimaki junanku ba wani ya tare mu wani azabar ma azabar mana ku taru mana ku ce ba za ku shiga wutan ba Allah ya ce bal humul yawma mustaslimun a yau dukansu sun sallama sun mika wuya sun mika wuya gaba daya to anan ayar babban abin da zamu yi bayani akai shine abin da ya shafi ceto a ranar tashin kiyama domin babi ne babba daga cikin babin akidar ahlus sunna wal jama'a babi ne babba daga cikin babin da wasu suke bata akidar wasu ke lalacewa daka yana da kyau mu san menene akidar musulunci menene ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ijma'in malamai magabata suka tabbatar mana akan abin da ya shafi ceto a wannan ayan dai mun ga Allah ya kore ceto cewa la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'a to hakanan ma kuma zamu ga a wasu ayoyin Allah subhanahu wata'ala yana kore ceton misali idan ka maka gaba ka tura gaba a nan suratul baqara din Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم ال- هم الظالمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya yawmun tun gabanin a samu wani wunin da zai zo la bay'un fihi babu ciniki saye da sayarwa a ciki wala khullatun babu soyayya wala shafa'a kuma babu ceto kaga anan ma Allah ya sake kore ceto to ayoyin da Allah subhanahu wataala ya kore ceto ayoyi ne da suna da yawa a cikin alkur'ani waɗanda a malamai suka ce ayoyin ba za su gaza ayoyi guda goma ba amma ba za mu kawo su duka ba saboda yanayin lokaci bayan mun kawo wannan ta suratul baqara za mu ƙara da aya guda ɗaya wacce take cikin suratul zumar Allah ta'ala ya ce amittakhadhu min dunillahi أم shufa'a اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullil amittakhadhu min dunillahi shufa'a ko sun riki wasu masu ceto ne koma bayan Allah kul Allah ya ce kace da su awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun koda kuwa waɗanda kuka rika a matsayin masu ceton ku gaban Allah koda kuwa sun kasance ba sa mallakan komai kuma ba sa hankaltan komai kul kace da su lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗaya na Allah ne kaga anan Allah ya kore ceto daga kowa ya wato takaita ya yi centralizing ceton zuwa gare shi shi kadai rabbul izzati wal jabarut lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai duka nashi ne thumma ilaihi turja'un sa'annan kuma zuwa gare shi za ku koma to sannan wasu ayoyin kuma sun tabbatar da ceto kaga kamar wannan ayar ta suratul zumar ta tabbatar mana cewa ceton na Allah ne subhanahu wata'ala shi kadai to wasu ayoyin ma haka zaga sun tabbatar da cewa akwai ceto kuma amma sai dai zaga suna da togaciya ma'ana suna zuwa da ka'idoji wanda za mu yi bayani akan karkasuwan ceto da kuma sharuɗan da za a bi wajen yin ceto a na farko akwai abubuwan da ya kamata mu sani kusan abubuwa guda biyar akan abin da suka shafi ceto na farko shine wajibi ne kowa ya san cewa al'amarin da yake da alaka da ceto al'amari ne wanda ya takaita ga Allah shi kadai shi yasa a wannan ayin yace kullillahi shafa'atu jami'a ka ce musu ceto na Allah ne shi daya ceto na Allah ne shi kadai mallakin Allah ne shi kadai na ɗaya kenan na biyu musan cewa la shafa'ata fi kafirin in an ji ranar alkiyama babu wanda zai ceci kafiri komi dangantakan kafirin zuwa gare shi komi matsayin shi musulmin a wajen Allah in dai wane ya tafi a kafiri ko waye shi to babu wanda zai cece shi babu wanda yake da daman ya cece shi saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa a suratul ghafir malil zalimin min ما halim للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع Allah ta'ala ya ce malin zalimi na min hamim azzalumai ba su da wani masoyi wala shafi'in ko mai ceto yuba wanda za a yi masa biyayya kaga alin Allah ya ce azzalumai a suratul baqara kuma Allah ya mana bayanin su waye azzalumai ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalumai kaga da aka ce azzalumai ba su da maceci kenan a kafirai ba su da maceci da haka duk wanda ya je ma Allah a kafiri to babu wanda zai cece shi bai da wanda zai cece shi sannan kuma a su kansu yan wutan ai sun yi bayani a cikin suratu shu'ara da suke cewa famalana min shafi'in فما لنا من شافعين ولا صديق حليم wala sadiqin hamim ولا صديق حميم famalana min shafi'in suka ce yau bamu da maceta waɗanda za su cece mu wala sadiqin hamim sannan bamu da wani aboki wanda yake majibinci ne masoyi wanda zai rike mu ya zo ya fidda mu daga wannan halin bamu da shi sannan hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyamah annabi ibrahim zai gamu da babansa azar ranar alkiyama wa alaihi alghabaratu wal qatara zai ga- zai gamu da babansa duk kura ta bude shi gaba daya yayi furukuru yayi wato gaba daya ya gamu da kuran kiyama saboda Allah ya faɗa cewa akwai fuskokin da tarhaquha wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara akwai fuskokin da wato ainihin za ka same su da zunzurutun kura ran tashin kiyama kaskanci da wulakanci gaba daya ya lullube su Allah ka saba mu cikin su da haka annabi ibrahim sai ya ce wa babansa laqad nahaituka fa asaitani sai ya ce masa baba a duniya na ce maka ka bar bautan gunkin nan na hana ka na gaya maka la ta'budu shaytana kar ka bauta ma shaydan kar ka bauta ma gunki amma ka ki sai ce ya ibrahim la ashika yau sai ce ibrahim yau kan duk abin da ka faɗa min ba zan saba maka ba ko me ka gaya mun yau zan yi rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf a lokacin kuma lokaci ya riga ya kure masa da haka annabi ibrahim zai je gaba ga allah ran tashin kiyama a wannan lokacin ya faɗi gaban allah ya ce ya rob ya yi sujada ya ce ya rob innaka wa'attani allah tukhzini yawma yub'athun zai ce ya ubangiji ai mun yi alkawari da kai kamun alkawari a duniya cewa ran tashin kiyama ba za ka kunyata ni ba ga halin da babana yake ciki Allah ce ce masa inni haramtul jannata alal kafiri na hana aljanna ta ga duk kafiri kaga anan kaga matsayin annabi Ibrahim a wajen Allah wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya ce ya riki Ibrahim a matsayin badadai Allah yana kaunar annabi Ibrahim haka Allah ya ce yana kaunar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kaga kai ya zama kana kaunan Allah ba wani abin mamaki bane ba abin a zo a gani bane saboda in baka kaunaci Allah ba yana da tiriliyoyin halittu wanda za su kaunace shi kai kuma baka da wani in ba shi ba shi yasa ya kaunace ka shine babban abin fata shine abin mamaki a ce a cikin duk yawan halittun Allah nan Allah yana kaunar ka Allah muna roƙon ka kaunace mu daga kun ga duk matsayin Annabi Ibrahim a wajen Allah ga kuma kusancin babansa amma Allah ya ce masa na haramta ma kafirai shiga aljanna ashe kenan babu wani kafirin da zai je gaba ga Allah ran tashin kiyama a matsayin kafiri kuma wani ya cece shi sannan abu na uku shine anna shafi'a la yashfa'u illa bi idnillah mai ceton ba wai zai yi ba wai ana busa ƙaho ko zai fara ceto ba ne a ba zai yi ceto ba sai da izinin Allah wanda zai yi ceton ba zai fara ceton ba sai Allah ya ba shi izini wannan shine ƙa'ida mafi girma da ya kamata mu kiyaye shine man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi waye isa yi ceto a gaban Allah in ba da izinin Allah ba babu saboda haka dole sai an ba ma mutum izini tukunna sannan na hudu shine anna shafi'a la yashfa'u illa fi man irtadahu Allah subhanahu wataala koda an je lahira sai Allah ya nuna wani yace je kai ceto to ba zai ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda da shi kenan in mun fahimci waɗannan sharuɗa guda biyu shine shi mai ceton nuna shi za a yi a ce je kai ceto sannan kuma a ce ka ceci da wane da wane da wane ba wai cewa kawai da an ce je ka yi ceto zai fara zuwa ko ya tattaro waɗanda ya ga dama ba ba kuma kawai da an bushi ƙaho kawai da an busa ƙaho ya ga ya kamata ya ceto ko zai fara ba a sai an ce masa wane za ka yi ceto sannan kuma ga iyakar waɗanda Allah yake so ka ceta sai an bashi izini ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Allah ta'ala ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la ceto ran tashin kiyama ba zai yi amfani ba a wajen Allah sai ga wanda Allah ya bada izini shi mai ceton sai an bashi izini wanda za a ceton sai an bashi izini shine la yashfa'una illa liman irtada babu wanda za a ceta sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi ya bada izini ya yarda cewa za a cece shi shi yasa a cikin suratul baha yake cewa yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja la يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yawma idhin a wannan wunin yattabi'una da'iya kowa zai bi makirayi idan an kira kowa zai amsa la'i wa jala ba wanda zai kauce wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa muryoyi gaba daya saututtuka gaba daya sun yi ƙasa sun rusuna sun mika wuya ga Allah kowa yayi shiru baka jin komai sai karan tafiya taku yawma idin a wannan wuni la tanfa'u shafa'atu ceto ba za ta yi amfani ba illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah mai rahama ya ba da izini game da shi wa radiya lahu qawla sannan ya yarda masa da magana ba wanda zai ce zai ceto sai wanda Allah ya yarda ba wanda za a ceta sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda a cece shi abu na hudu kenan abu na biyar shine annal asnama wash-shamsa wal-qamara wa sa'iral ma'budat la tashfa'u li'abidiha gumaka da rana da wata da sauran duk ababen da aka bauta musu koma bayan Allah mutane aljanu ko mala'iku ko annabawa ko waliyai ko salihai ba za su ceci waɗanda suka bauta musu ba ba za su musu komai ba Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul an'am yake cewa wala qad ji'tumuna furada kama ولقد khalaqnakum جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء Innahum لقد fikum shuraka أنكم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah ta'ala yake cewa a kaga cikin bayanin da Allah zai yi ma mutane wala qad ji'tumuna furada Allah zai ce gashi an tashi kiyama kowa ya zo shi kadai kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a karan farko yadda kowa ya zo shi daya gashi kowa yanzu ya dawo shi kadai wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abinda muka baku a duniya kun bar shi a baya وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء Allah zai ce ina waɗanda kuka raya cewa su ne waɗanda za su cece ku a yau ɗin na ba mu gansu tare da ku ba suna ina ina waɗanda kuka bauta musu ina waɗanda kuke roƙon su ceto ina waɗanda kuke cewa su za su cece ku ina waɗanda kuke cewa za su zuba ku a babbar riga su yi aljanna da ku ina waɗanda kuke cewa su ne waɗanda za su yi sumugulin da ku su yi aljanna da ku Allah bai sani ba mala'iku ba sani ba ina suke ina suke laqad taqatta'a bainakum haƙiƙa duk wata soyayya da wani zumunci ya yanke tsakaninku wa dalla ankum ma kuntum taz'umun abinda kuke zirayawa yanzu ya yanke tsakaninku Daka duk wani wanda aka bauta masa koma bayan Allah aka ce zai yi ceto ranar tashin kiyama to Allah zai ce ina yake ya zo ya yi ceton mu gani ya zai ceton ya zo yayi ceton mu gani Allah yana cewa a suratul ghafi a suratul fatir والذين تدعون من دونه ما يملكون من شفعين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kiransu kuma bayan Allah ma yamlikuna min qidmir ba sa mallakar koda igiyan nan dake jikin kwallon dabino in tad'uhum in ma kun kira su la yasma'u du'aakum ba za su ji ba walau sami'u kai koda sun ji mastajabu lakum ba za su amsa muku ba bara ma ku ga tashin hankali ba tukunna wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranan tashin kiyama ma za ku za su kafirce ma wannan shirkan da kuka yi musu in Allah ya ce maku suka bauta za su ce a'a wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallu sabil Allah ya ce ran da Allah zai tattara su da su da waɗanda suka bauta mawa kuma bayan Allah Allah sai ce musu ku ne kuka batar da waɗannan bayin nawa ko kuma su suka bata qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya za su ce ya Allah tsarki ya tabbata gare ka bayi dacewa gare mu mu riki wasu mas- masoya ko majibinta koma bayan ka walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura Allah ka haɗin jiyar da su daɗin duniya ne ka ba su arziki sun more duniya har suka manta da bin dokokinka har suka zama halakakkun mutane Allah ya kiyaye to abu na gaba shine inda mun ji cewa na farko ga sharuɗan ceto shine manya a cikinsu mun gamsu cewa ceto na Allah ne shi kaɗai na farko kenan na biyu ba za a ceci kafiri ba na uku mai ceto ba zai yi ceto ba sai an bashi izini na hudu ba zai ceci kowa ba sai wanda aka bashi izinin ya ceta sannan na biyar duk wanda aka bauta masa koma bayan Allah in an je lahira ba zai ceci wanda ya bauta masa ba bal kokari ma yake yi shi ya tseratar da kansa in salihin bawa ne koda kuwa ba salihi bane yana kokarin ya karyata cewa bautan da aka masannin ƙarya ne bai san ana yi ba to ya kamata kuma mu ji karkasuwan ceto to malamai suka ce abin da ya shafi ceto da rabuwansa ya kasu kashi uku na farko akwai ceto a lahira shafa'atun fil akhira na biyu akwai shafa'atun yashfa'uha aqwamun ahya liqaumin qad matu akwai ceto da rayayyu za su yi ma waɗanda suka mutu sannan na uku akwai shafa'atun baina ahli duniya fi duniyahu to amma babban muhallin shahidin mu shine na farko shafa'atun fil akhirah ceto a ranar lahira tare da cewa ba zai hana su ma waɗannan mu taɓa su ba amma abin da zamu fara da shi shine na farko shine ceto a ranar lahira domin ayan da muke magana a kanta tana magana ne akan ceto a ran lahira wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'a to ceto a lahira ya kasu kamar haka na farko akwai ash-shafa'atul uzma akwai ceto mafi girma kamar yadda a na faɗi a jiya misali a kalmar al'uzma tafdili ne na al'azima mai girma mace misali yadda muka yi idan an ce al'akbar namiji sai a ce kubura mace mafi girma kenan to da haka azim babba namiji a'azam mafi girma da aka ce azimatun mace babba kenan sai a ce al'uzma mace mafi girma kenan saboda haka shi yasa sai aka kira ta da ash-shafa'a al'uzma ceto mafi girma me yasa aka kira ta da ceto mafi girma saboda sanda aka tashi kiyama wannan ceton da zamu ji menene shi shine ceton da zai ba ma kowa dama ya san ina ne makomansa wuta zai yi ko aljanna shine ceton da zai ba ma kowa dama ya san ina ne makomansa shi yasa aka kira shi da ash-shafa'atul uzma to wane ne zai yi wannan shafa'atul uzma din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai yi ne da izinin Allah kuma zai yi wannan ceton ne saboda abubuwa guda uku na farko shine litafriji anin nasi ma hum fihi min al-ghammi wal kurbat allati la yudiqunaha wa la yahtamilunaha a sawwaka wa mutane abinda suke ciki na bakin ciki da kunci da damuwan da ba za su iya dauka ba lamma lima yajma'uhumullahu lamma yajma'uhumullahu azza wa jalla fi sa'idin wahid a lokacin da Allah zai tara duniya gaba daya a farfajiya guda za a haɗu gaba daya a farfajiya daya to wannan sai ya sa mutane su shiga cikin kunci da damuwa da bakin ciki wanda ba za su iya ɗauka ba fa yusmi'uhum ad-da'i wa yanfidhuhum al-basar wa tadnu ash-shamsu min ru'usihim daka wani mai jiyarwa mai kira sai dinga jiyar da su sannan kuma wato gannansu idanunsu gaba ɗaya sun kafe sannan kuma ga rana ta matso kusa da kwakwalen mutane wannan sai sa mutane su shiga damuwa damuwar da ba za su iya jurewa ba don haka sai a samu wannan shafa'atul uzma saboda a sauwaka wa mutane sannan na biyu shine li idkhali aqwamin aljanna saboda a shigar da wasu mutane aljanna sannan na uku shine li ikhraji aqwamin minan nar wasu mutane kuma a fito da su daga wuta wannan shine dalilai guda uku to hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a na'am hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama utiya bi utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman bilahmi wata rana an zo ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da nama farafa ilaihi farufi'a ilaihi dhira sai aka dauki zira'i kamar ka ce cinya sai aka miƙa masa wa kanat tu'jibuhu dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wannan yana burge shi fanahasa minha nahsatan sai ya wato yaga daga naman wata yaga guda faƙala sai ce ana sayyidun nasi yawmal qiyama ni ne shugaban mutane gaba ɗaya ran tashin kiyama wa hal tadruna bima zaka shin kun san me yasa na samu wannan matsayin yajma'u Allahu yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid ranar tashin kiyama Allah zai hada mutane na farko da na ƙarshe a farfajiya guda ɗaya fa yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basaru wa tadunu shamsu sannan sai mai kira makirayi ya dinga jiyar da su sannan kuma wato ainihin wato ganinsu da sauransu ganin zai shine wa af'idatu menene muhdiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhu mutum idansa ya kafe ko kyafta ido baya yi saboda ya shiga cikin bala'i saboda a in mutum yana kallon abin ko a duniya ne mutum yana kallon abin da yake na masifa ne in ya kura masa ido baya kyaftawa in kaga ana kyafta ido hankali a kwance yake wata dinu shams rana za ta matso kusa fayabulugun nasu minal ghammi wal kurabi ma la yutiqun mutane za su shiga cikin bakin ciki da damuwa yanda ba za su iya jurewa ba wa ma la yahtamilun abinda ba za su iya daukewa na damuwa ba fayaqulu ba'dun nasi li ba'd sai wasu mutane sashin mutane su gaya ba sashi sai su ala tarawna ma antum fi shin ba ku san ba ku ga halin da kuke ciki bane ala tarawna ma qad balaghakum ba ku ga abin da ya same ku ba ne ba ku ga yanayin da kuke ciki ba ne alatan gudu na manye shafa'u lakum ila rabbikum yanzu ba za ku je ku nemo wanda zai nema muku alfarma da ceto a wajen ubangijinku ba fayakulun ba'adun nasi li ba'adin fayakulu ba'adun nasi li ba'ad sai sashin mutane ya ce masashi tu adam ku je ku samu annabi adam fayatuna adam sai aje sai su je samu annabi adam fayaquluna sai su ce da shi ya adam ya kai annabi adam anta abul bashar kai ne uban duk wani mutum gaba daya kai ne ubansa khalaqaka allah bi yadihi Allah ya halicce ka da hannunsa wa nafaka fika min ruhihi sannan ya busa maka rai daga ruhinsa wa amara almala'ikata fasajadu laka sannan Allah ya umarci mala'iku da su faɗi su maka sujjada ishfa lana ila rabbina ishfa lana ila rabbika je ka roka mana ceto wajen ubangijinka ala tara ila ma nahnu fi baka ga yanayin da muke ciki bane ala tara ma qad balagana baka ga halin da muka tsinci kanmu bane baka ga abin da ya same mu bane fa yaqulu adam annabi adam sai ce inna rabbi ghadib inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlu mithluhu lam yaghdab qablahu mithlahu ubangiji na yau fa yayi fushin da bai taba yin fushi irinsa ba Allah yayi fushi yau walan yaghdab ba'dahu mithlahu sannan ba zai sake irin wannan fushin ba daga yau innahu nahani ani shajara ai in ba ku manta ba a Qur'ani Allah ya gaya muku cewa ya hana ni cin bishiya fa asaitu sai na saba masa ai mun karanta a bara cewa Allah ya ce masa kar ya ci bishiya kuma ya ci amma duk da fa Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai duk da Allah ya ce annabi adam daga wajen Allah ya karbi kalmomin da ya tuba kuma Allah ya yafe masa amma duk da haka yana tsoro sai ya ce nafsi nafsi ni ma ta kaina nake yi idhabu ila ghairi ku je ku samu wani ba ni ba idhabu ila nuhi ku je ku samu annabi nuhu fayatuna nuhan sai su je su samu annabi nuhu fayakulun sai su ce da shi ya nuhu anta awwalur rusul ila al-ard kai ne manzon farko da Allah ya fara aikowa zuwa ga mutanen duniya wa sammaka Allahu abdan shakura Allah ya kira ka cewa kai bawa ne mai zunzurutun godiya ga Allah ishfa' lana ila rabbik nema mana ceto a wajen ubangijinka ala tara ma nahnu fi baka ga halin da muke ciki bane ala tara ma qad balagana baka ga yanayin da muka tsinci kanmu bane baka ga irin halin da muka tsinci kanmu ba fa yaqulu lahu sai ya ce da su inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu ubangiji na yayi fushin da bai taba yi ba kuma ba zai sake yin irinsa ba wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi in ba ku manta ba ai a cikin qur'ani Allah ya ba ku labarin cewa an ce in yi addu'a sai nayi addu'a halakar da mutane na kowane annabi an ba shi damar yayi addu'a mun al'umman sa yace to ni kuma nayi nawa addu'an ne a halakar da mutane na shine da ya addu'a yace inni maghlubun fantasir Allah an ci galaba a kaina kawo mun dauki a suratul nuh yace rabbi la tadhur 'ala al-ard min alkafiri na dayyara duk wani kafiri karka bar shi a bayan ƙasa a halaka shi tafi da aka ce to ina tsoro nafsi nafsi izhabu ila ibrahim ku je ku samu annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam haka zuwa cikin hadisi fa ya tura ibrahim sai su je su samu annabi ibrahim fa ya qulun sai su ce da shi anta nabiyullah kai ne annabin allah wa khaliluhu min ahli al-ard kai ne badadayin Allah masoyin Allah daga cikin mutanen duniya ishfa'alana ila rabbika je ka nema mana ceto wajen ubangijinka ala tara ila ma nahnu fihi shin baka ga yanayin da muke ciki bane ala tara ila ma qad balagana baka ga abin da ya same mu bane baka ga halin da muke muka tsanci kanmu ba fa yaqulu lahum ibrahim sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce da su inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban لم يغضب قبله مثله ولا يغضب ولا يغضب بعده مثله ubangiji na yayi fushi yau fushin da bai taba yin irin sa ba kuma ba zai sake irin sa ba wa zakara kadabati sai ya lissafo ƙarya da ya taba yi a duniya guda uku yana tsoro annabi ibrahim kuma su din ma inda ba don yanayin lokaci ba da mun yi magana akan su zaga cewa ba ƙarya ba ce ba galibi su tauriya ce tauriya kuma halal ne a musulunci tauriya ce galibi shi ne misali wani yanzu ya ce ku je ku kira mun wani a gida da ji an ce ina ana kiranka a waje kana cikin ɗaki sai ka fita sai ka ce to ka ce masa na fita haka shi ya dauka cewa ka fita daga gida ne amma kai me kake nufi shine na fita daga daki wannan halal ne a musulunci tauriya kenan babu laifi ba ƙarya bace ba to galibi abinda annabi ibrahim yake nan alaihi salatu wassalam idhabu ila gairi ku je ku samu wani na idhabu ila musa je ku samu annabi musa fa ya tula musa sallallahu alaihi wasallama fa ya kuluna sai su ce ya musa ya kai annabi musa anta rasulullah kai ne manzan allah kai manzan allah ne faddalaka allah bi risalatihi allah ya fallanta ka wato allah ya fifita ka game da wato ainihin sakonninsa wa bi taklimihi ala nas Allah ya fifita ka akan mutane ka yi magana da Allah Allah ya yi magana da kai wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da kai ishfa lana ila rabbi nema mana ceto wajen ubangijinka ala tara ila ma nahnu fi baka ga yanayin da muke ciki bane ala tara ma qad balagana baka ga abin da ya same mu bane fa yaqulu lahum Musa sallallahu alaihi wasallama sai annabi Musa sai ya ce da su inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la walam walan yaghdaba ba'dahu mithla Allah ya fishin da bai taba yin irin sa ba kuma ba zai sake irin sa ba wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha na kashe ran da ba umarce ne kashe ba bisa kuskure yayi Allah kuma ya karba cewa Allah ya yafe masa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la faghfara la yace ya ubangiji na zalunci kaina ka yafe mu Allah yace na yafe Allah yace ya gafarta masa amma yana tsoro ne yace yace yace nafsi nafsi izhabu ila isa sallallahu alaihi wasallama ku je ku samu annabi isa fa ya'tuna isa fa yaqulun sai su zo su samu annabi isa sai su ce ya isa anta rasulullah kai manzon Allah ne wa kallamtan nasa fil mahdi ka yi ma mutane magana tun kana cikin wato zanin goyo wa kalimatan wa kalimatun minhu alqaha ila maryam kai kuma kalma ce daga Allah wanda ya jefa ta zuwa ga nana maryam wa ruhun min kai ruhi ne daga Allah fashfa lana ila rabbik ka nema mana ceto a wajen ubangijinka ala tara ma nahnu fihi baga halin da muke ciki bane ala tara ma qad balagana baga abin da ya same mu bane fa yaqul lahum isa sallallahu alaihi wasallam annabi isa sai ce da su inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla ubangiji ya yi fushin da bai taba yin irin sa ba kuma ba zai sake irin sa ba wa lam yadhkur lahu dhanban amma shi annabi bai ce yayi wani zunubi ba bai ce zai ce ni da na yi kaza ba kun ga duk sauran annabawan da muka ji sai ce ni da na yi kaza to annabi isa bai ce komai ba akan wannan izhabu ila ghairi zai ce nafsi nafsi ni ma ta kaina nake yi izhabu ila ghairi ku je ku samu wani na izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku je ku samu annabi muhammadu alaihi salatu wassalam fayatuni annabi ya ce sai su zo su same ni fayaqulun sai su ce ya muhammad ya kai annabi muhammad anta rasulullah kai manzon Allah ne wa khatamul anbiya ko wa khatimul anbiya kai ne cikamakon annabawa ko an ce khatam ko khatim duka ya dauka kuma duka a suna ne na annabi sallallahu alaihi wasallama kai ne cikamakon annabawa kai ne jagoran annabawa wa ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya yafe maka abin da ya gabata na zunubanka in ma kayi da wanda ya jinkirta in ma za ka yi Allah ya yafe maka ishfa lana ila rabbik nima mana ceto wajen ubangijinka ala tara ma nahnu fihi ba gainin da muke ciki bane ala tara ma qad balagana ba ga irin abin da ya riske mu bane sai ce fa'antaliku sai in tashi in ji a wata ruwaya da ce sai in ce ana laha ana laha dama ni ne nake da daman na yi wannan ni ne dama nake da daman na yi wannan da aka sai in je fa'ati tahta al'arshi sai in je ƙarƙashin al'arshin Allah fa'aƙa usaji da lirabbi sai in faɗi in yi ma ubangiji na sujjada thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni sana'i wa husni sana'i alayhi shay'an lam yaftahu li ahadin qabli yace sai Allah ya mun buɗi ya mun ilhaman kalmomin godiya zuwa gare shi da kyautata masa wato yabo zuwa gare shi abinda ba a taba buɗe ma wani ba wani bai taba amfani da waɗannan kalmomin ba shi ma annabi ya ce sai an je wajen Allah zai mun ilhamansa sai in ji koyi sun shiga jikina sai in fara yabo ma Allah subhanahu wata'ala thumma yuqal sannan sai a ce ya Muhammad irfa ra'sak daga kanka sal tu'ba tambayi duk abin da kake so za a baka ishfa tushaffa nema ceton duk wanda kake so za a baka cetonsa sa fa'arfa'o ra'asi ya ce sai in daga kaina fa'akuli sai in ce ya rab ummati ummati ya Allah al'umata al'umata fayuƙalu sai a ce ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adkhilil jannata min ummatika malla hisaba alai duk wanda a cikin al'ummar ka babu hisabi a kansa Allah ya yafe masa hisabi to ka tattara su ka shigar da su aljanna min albabil aibani min abwabil janna daga kofar dama cikin kofofin aljanna al'ummar ka waɗanda babu hisabi a kansu ka je ka shigar da su aljanna daga kofar dama daga cikin kofofin aljanna Allah ka samu a cikin su wa hum shuraka'un nasi fi ma siwa zalika min al-abwab sannan kuma har ila yau kuma al'umarka za su yi tarayya da mutane wajen shiga aljanna a wasu kofofin da ba wannan ba kofar daman nan na al'umarka ne zalla sauran kofofin kuma har da al'umarka da sauran al'umomi yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa inna ma bainal musari'aini inna ma bainal misra'aini min masari'il janna laka ma baina makkata wa hajar abinda ke tsakanin kamar kace abinda wato yake tsakanin kofofi guda biyu daga cikin kofofin aljanna kamar tazaran da ke tsakanin makka ne da garin hajar wasu malamai suka ce abinda ke tsakanin kyaure abinda ake sawa ya rike kofa da na sama da na ƙasa abinda ke tsakaninsu to kamar garin makka ne da hajar auka ma bai na makkata wa busra ko kuma abinda ya kai da abinda ke tsakanin makka da busra kamar ka ce in ka samu kofa ɗaya a nan na aljanna to kafin ka ga kofa ta gaba za ka iya shagon mai baka samu kofa ta gaba ba saboda faɗin aljanna ardu has samawati wal ard faɗin ta faɗin sama ne da faɗin sama da ƙasa ne tunda mun ji a hadisi hadisi na nan cikin riyadu salihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana cewa adina ahlil jannati manzilatan wanda yafi kowa karancin matsayi a gidan aljanna bayi da gida a aljanna talakan aljanna ne shi shine wanda za a bashi a duniya wa ashratu amsalha shine wanda Allah zai ce na baka duniyan nan gaba daya da ninkin ta sau goma shine wanda bayi da komai aljanna wannan late comer ne shi ya zo a makare bai zo ba lokacin da ake sayin filaye masu tsada yanzu ya zo ya samu masu arha an ba shi a kyauta bayi da kudin da zai sai fili mai tsada shine a ba shi duniya da ninkin ta sau goma duniya da ninkin ta sau goma Allah ya samu na da rago a aljanna to jama'a akan magana akan abin da ya shafi ceto magana ce mai faɗi kun ga mun fara magana ne akan bangare guda ɗaya na ceto shine a shafa'atul uzma ceto mai girma wanda yanzu kun ga kamar yadda na faɗa cewa amfanin wannan ceton shine abubuwa guda uku a rage wa mutane damuwa wasu a shigar da su aljanna kaga yanzu tunda har gashi wasu an fara shigar da su aljanna wanda ya zo da imani da ayyuka na gari shi ma zai fara sa ran shi ma zai shiga aljanna kaga an sassauta masa wata damuwa sannan wasu kuma a fito da su daga wuta wanda a mun fara karanta hadisan da suka zo akan haka idan Allah ya kai mu gobe za mu sake karanta wasu daga cikin bayanai akan wannan abin da ya shafi ash-shafa'atul uzma sai kuma mu daura daga kan ceto na gaba insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana albarka ya mana jagoranci abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada kusakuran da muka yi Allah ya yafe mana Allah ya mana albarka Allah ya sa alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya jikan magabatan mu ya sa mu cika da imani Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين